بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجل العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر أنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم شاء يقوات رمضان hijirar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana alif dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan march 2024 za mu tashi daga inda muka tsaya a karatunmu na tafsiri cikin suratu fatiri za mu tashi faɗin allah subhanahu wa ta'ala wanda zai auhaina ilaika min alkitabi wani to al'ummar lalzina ya tuna kitabun allah ko وأقام الصلاة وأنفقوا وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا رزقناهم سرا وعلانية وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور آه مناسبة wannan ayar da ayar da makanta a baya idan mun tuna Allah subhanahu wataala a baya ce a ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات مختلف فأخرج به ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود لأن الله ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك تسأل يا شيخ إنما يخشى الله من عباده العلماء bari dai waɗanda suke jin tsoron Allah daga bayinsa su ne malamai to shi tsoron Allah khashiya ina ke tsoro daga ina ke mutuwa ne daga zuciya ko to wai kamar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin jiya aikin aiki na gari da aiki na zuciya shine tsoron Allah to yau kuma Allah yana so kuma ya ba mu aikin nagari na baki da aiki na gaɓoɓi har da na aiki sai Allah ya ce innal ladzina yatluna kitaballahi karanta karanta alqur'ani kaga aiki ne na baki kaga an samu aiki na harshe kenan ko sannan sai aiki na gaɓoɓi yace wa aqamus salata suka tsayar da sallah aikin gaɓoɓi sai kuma aikin dukiyarsu shi ne wa an hukumin mara zakana sirran wa alaniya sannan suka ciyar da abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya a bayyane da a ɓoye da bayyane sai kuma Allah ya ce kaga abin da yake so mu fahimta yan uwa nan shine jiya an ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama waɗanda suke jin tsoron Allah tsoro abin da yake na zuciya ne an ba da wata ibada ta zuciya yau kuma Allah zai ba da ibadar baki innal ladzina yatluna kitaballahi ya ba da labarin kuma ibadar gabobi wa aqamu salata ya ba da kuma ibadar dukiya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sannan kuma sai Allah ya ba ya fadi wato sakamakon da zai musu sai Allah ya ce li yuwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlihi cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai ko da yake ba mu kawo fasara innal ladina yatuna kitaballahi kaga waɗanda suke karanta littafin Allah wanda suke tilawar littafin Allah wato kamar yadda aka muka saba muna yin fassara kalma bayan kalma sannan mu zo mai bayani ita tilawa a larabci abinda ake nufi da tilawa ta tabbu'i bibiya bin abu shi ta aka ji laraba suna cewa ja'a fulanin ya tulu fulan wane ya zo yana bin wani bi ma'ana sai da wani nan ya zo sai ya zo ya biyo shi an gane ko saboda haka abinda ake nufi da tilawa ita kuma a shari'a abu guda biyu ne a shari'ance islahi wato karanta alkur'ani lafaziyan da kuma tilawatu hukumiyya karatun lafazi da karatun hukunci me ake nufi da karatun lafazi karatun lafazi shine karanta alkur'ani wannan koyi zirrar da muke na bautan Allah subhanahu wata'ala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almahir bil qur'ani ma as-safaratul kiramil barara wato wanda yake karanta alkur'ani masana alkur'ani yana cikin bayin Allah nagari waɗanda za su shiga aljanna tilawa ke nan lalzina ya suna kitabun lai to yawa lafaziya sai kuma ta hukunci shine bayan yana karanta alkur'ani yana halarta abinda alkur'ani ya halarta yana haramta abinda alkur'ani ya haramta an gane ko to kaga shi ne abinda sai ka haɗa guda biyu ne zama to tilawa bi ma'ana faɗin Allah da yake innal ladina yatluna kitaballahi bi ma'ana waɗanda suke karanta alkur'ani kuma suke bin dokokin alkur'ani shine abin da ake nufi an fahimta ko na lazina yajuna kitaballahi wa aqamu salata suka tsayar da sallah akan lokaci cikin jam'i suka ba da sharuɗan sallar da dukkan ladubban da sallah ta kusa wa anfaqu mimma razaqnahu suka ce daga abin da muka azurta su wato al-infaq kalmar infaq a larabci abin da take nufi al-ikhraj fitar da abu shi yasa aka kira munafiki da munafiki saboda yana fitar da sirrin mutane an gane ko to wa anfaqu mimma razaqnahu suke fitar da abin da muka azurta su shi sirran wa alaniya aboye wa alaniya kuma da bayyane yarjuna tijaratan suna neman kasuwanci suna neman kasuwanci da Allah lan tabur kasuwancin da ba zai taba hasara ba kasuwancin da ba a waɗu ba an gane ko albawa hasara kenan baka ji a karatun yau na na tarawayi ba mun kawo ayatan alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawa ba ga waɗannan waɗanda suka juye ni'imar Allah da ya musu suka juya wannan ni'imar da me da kufran da butulci wa ahallu qaumahum daral bawar suka saukar da jama'a su gidan hasara dan haka yarjuna tijaratan wa'annan da suke yin karatun alkur'ani suke tsaye da sallah suke cire dukiyarsu a boye da bayyane suna neman kasuwanci ne da Allah kasuwancin da ba zai taɓa samun hasara ba Allah subhanahu wataala sai ce li wa fihi ujurahum Allah subhanahu wataala dan ya ba su ujurahum ladan su cikakke ko alhasanatu bi ashri amsalih duk aiki guda ɗaya Allah ya ba su lada guda goma shine duk abin da suka Allah ya ba su so kuma sanan kuma waya ziduhum min fadli bayan ya biya su ladan ya ƙara musu da wani abu kuma daga falalarsa Allah subhanahu wata'ala innahu haqiqa Allah subhanahu wata'ala غفور بمعنى زي قارا مس daga ladarsa ya zai min fadda bai bai wa kai a wai zai min fadda ya kara musu daga falalarsa wato ya rubanya musu ladar inna wadi Allah subhanahu wataala ghafurun mai gafara ne mun ce gafara ta zo ne da ma'anar sifir shakurun mai gode wa bayi ne a bisa ayyukan da suka aikata mai gode wa bayi ne a bisa ayyukan da su bayi suka aikata wannan kenan Allah subhanahu wata'ala da yake innal ladzina yatluna kitaballahi kaga waɗanda suke karanta littafin Allah a innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu salata suke tsayar da sallah wa anfaqu mimma suka ba wa aqamu salata suka tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar daga abinda muka azurta su sirran a koye wa alaniyatan da kuma bayyane suna yin haka ne don kawai neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ko don yin kasuwanci da Allah kasuwancin da ba zai kare ba kasuwancin da ba zai kare ba har abada a liwa fi yahun ujurahum dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ladan aikin da suka yi waya zida ko ya zida min fadli ko ya kara musu ya lillinka musu ya zida Allah ya kara ya lillinka musu daga falalarsa innahu ghafurun shakur wato a nan mulama shafi bayan radiyallahu anhu ya ce wannan aya tana ƙara nuna mana yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙara kiran mu mu kasance masu karanta alƙur'ani mu kasance ma'abota karatun alƙur'ani domin ya ishi mutum cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa masu karatun alƙur'ani nan alƙawari alƙawarin nan shine kuwa Allah zai ba su ladan karatun alkur'ani nan da suka kuma ya kara musu da wani farala wanda ba da ladan su bane ba yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara fadin Allah nan na cewa li yuwafiyahum ujurahum dan Allah ya saka musu ladan su yace annabi ne fassara da shi radiyallahu anhu shine hadisin da yake cikin majmu'ul zawaid wanda aka bude gwajin sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda Allah yake nufi da ni fiyawun ujurahum wa zinu min fadli yace ujurahum ladan su da Allah zai ba su shine yudkhiluhum aljannata yudkhiluhum aljannata Allah zai shigar da su aljanna shine ladan to sai kuma ce wa yazidahum min fadli ya kara musu daga falalarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shafa'ata ko ash-shafa'atu liman wajjabat lahu an-nar mimman sana'a ilayhim al-ma'rufa fi dunya sai nan sai Allah kuma ya ba su ceto kun san ceton wa za a ba makarantar alkur'ani za a ba su ceton mutumin da gashi ya cancanci ya shiga wuta an ɗauko shi ya cancanci ya shiga wuta amma sai su kuma makarantar alkur'ani sai su cece shi shiga aljanna saboda wannan mutum ya fi musu kyakkyawan aiki sau ɗaya a duniya la hawla wala quwwata wannan mutum ya fi musu kyakkyawan aiki sau ɗaya dak a duniya ana gane kacin kuwa wato abin da zai kara fassara mana wannan hadisin bi shawar radiyallahu ta'ala anhu sai ce shine hadisin da Imam Suyuti radiyallahu anhu ya kawo a cikin Jami'ul Kabir nashi cewa ranar tashin alƙiyama idan za a ɗauko mutum a zo a wuce da shi bai aikata komai na alkhairi ba amma sai makarancin alkur'ani ya cece shi ta yaya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine za a ɗauko mutum a taho da shi wuta ya zo zai wuce kenan sai ya ga wani makarancin alkur'ani sai ya ce shi ya abdullah istasqaitani yawman fasaqaituka ka taɓa roƙa na in baka ruwa so ɗaya a duniya wata rana kuma na shayar da kai ruwa sai ce eh na tuna sai a ce albarkacin da ka shayar da makarancin alkur'ani ruwa ya ce ce ka kashi aljanna sannan a zo a wuce da wani bawa shi ma zai tafi wuta sai ya ga wani makarancin alkur'ani sai ya ce mashi ya abdullah istaksuta ne yawan faka sautuka ka taɓa roƙa ta riga almajiri ka zo ka yi bara ka roƙi riga na baka a ka bani na baka sai ce iya cina ya ce to shi kenan wannan abin da kai ka zo ka wuce ka shiga aljanna a zo a wuce da wani ya ga wani makarancin alkur'ani ya ce ai ta ɗa'amta ni yauman ka taɓa roƙa ta in baka abinci ya kayi bara na ciyar da kai abinci sai ya ce eh kwarai haka ne saboda haka ya ce ce shi annabi ya ce har a zo a ɗauko wani bawan shi wannan bawan so ya zo ya ga wani makarantar alkur'ani ya ce an itta an tafi fi hajatin kaza wasa aitu halaka ko wasa aitu ma'ak ka taɓa roƙata wata buƙatar ka na taimaka maka na maka wannan buƙatar sannan sai a ce wannan bawan tsanin bawan allah nan ne ma mai gafar allah shiga da shardin ma musulmi ya kawo shi a cikin jami'in a kabir nashi haka zalika imamu dailami ya kawo shi daga wajen sai na anas bin malik da sauransu saboda haka wannan in ko ba kuma wannan idan shi kadai shi ne wato girman makarancin alkur'ani to ya isa ya isa abu sannan yana daga cikin girman dai ma'abota karatun alkur'ani shawai bayan radiyallahu anhu yake faɗa dai cikin karkashin wannan aya yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abuwa wancan hadisin da kawo ibn majah ne ya kawo wannan wanda zan kawo shi ne wanda sayyidi ya kawo manzo Allah da daidai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce duk mutumin da yayi alwala ya yayi alwala yace yana sallar farilla duk karatun alkur'ani da yake da sallar farilla a matsayinsa na makarantar alkur'ani to ana ba shi lada hamsin duk harafi ne ana ba shi lada ɗari inda ya sallafar lafi idan kuma alwalaye yana sallah yana katin alkur'ani da sallan nafila da harafi ɗaya ana ba shi lada hamsin idan kuma zaunawa yayi ba shi da alwala ya yi alwala ba sallah yake ba ya yi alwala ba sallah yake ba da harafi ɗaya ana ba shi lada ashirin da biyar idan ko ba shi da alwala ko yake karanta alkur'ani zai harafi ɗaya ana ba shi lada goma ko kuma tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la aqulu lakum alif lam min harfun ban bace muku alif lam min shine harafi ɗaya ba bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun alif din nan guda ɗaya harafi ne lamun din nan harafi ne mimun din nan harafi wannan kadai ya isa makarancin alkur'ani ya san cewa girma ne ka gode wa Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da Allah ya bashi alkur'ani sannan ya ga wata ni'ima da aka ba wani yayi tunanin cewa Allah bai ya ba wa wani wani abu bai bani ba hakika ya kaskanta abin da Allah ya girmama ya kuma girmama abin da Allah ya kaskanta ya kai ma abocin alkur'ani kaga wani yana da wani abu na dan alatin duniya kaga girman abun bayan duniyar nan ba komai bace ba wajen Allah to ka kaskanta abin da Allah ya girmama bi ma'ana ne ka kaskanta alkur'ani da Allah ya baka kuma ka girmama abin da Allah ya kaskanta shine wannan duniya da kake gani bar ma alkur'ani in ka rike shi zaka samu duniya babu talauci a tsakanin mutum da rike alkur'ani an fahimta saboda haka nan lazina ya tuna kitaballahi a wa amu salata a ga wanda suka tsaye da sallah wanda suka suke karatun alkur'ani bi ma'ana suka rike shi suna bin dokoki na alkur'anin nan to su ne ma'abuta wannan shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sa wani alkur'ani cikin bakara Allah yake cewa allazina atina mul kitaba yatluna wa hatta tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasiruna wa idanda muka bakawa musu littafi muka ba su alkur'ani yatluna wa hatta tilawatihi suke karanta alkur'anin nan ko ƙololuwar karantawa ta ne dai Allah ya ce tilawa mun faɗa mun gaya muku a balaga abinda ake nufi da tilawa a duk karatun na yanwa da kyau kada wani gardi ya je ɗauki ku are karatun na saba Allah kuma tana abin Allah tilawa ya ce an fahimta ko ba a ce Allah zina ya ƙara'una alƙur'ana ko ya ƙara'una alƙiƙama ba haka ya ce Allah zina ya tiluna ita kuma tilawa a lugga ta larabci ta tabbu'i ne bibiyar abu ja a fulanin ya tuno fulan wane ya zo yana bin bayan wane bi ma'ana kana karanta alkur'ani sannan kana bin umarninsa shi sa na gaya muku cewa ita tilawa islahinta a shari'a abu guda biyu ne tilawatin lafaziyya wa tilawatin hukumiyya tilawa lafaziyya karanta ta haka hukumiyya kuma kana halarta abinda alkur'ani ya halarta kana haramta abinda alkur'ani ya haramta to shine Allah ya ce allazina yatluna allazina atina min kitaba yatluna wa haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasiruna waɗanda muka ba su alqur'ani suke karanta alqur'ani kuma suke bin umarnin alqur'ani suke guje wa'annan wa'annan alqur'ani to wa'annan sune haƙiƙanin da suka imani shi wani suka kafarta wannan kuma suka kafarta alqur'ani lalle wa'annan a sun kasance masu hasara a kuma ta farko waɗanda suka rike wanda ya rike alkur'ani jagoran waɗanda suka rike alkur'ani kololuwa shine maulana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato alkur'ani mai tafiya da kafarsa kenan baka ji sai da aisha radiyallahu anha da aka zo aka tambaye ta an khuluqi rasulullahi wai yaya halin manzon Allah yake sai ta ce kana khuluquhu alkur'an ai halayyarsa ba shi da alkur'ani in kana so ga alkur'ani mai tafiya shine manzon Allah an fahimta wani babban sahabinsa yana yabansa ana cewa sayid na abdullahi bin rawaha ɗaya daga cikin mawaƙa manzan Allah a cikin yaban da yake manzan Allah sai yake cewa wa fina rasulullahi ya tulu kitabahu idan shakka ma'arufan min al-layli sa'iqu yabitu yujafi dambahu an firashihi idan dakkalat fil mushrikin al-madaji'u ya ce mu da muke da manzan Allah da yake karanta alkur'ani lokacin da dare ya tsara shi kuma lokacin yake kasu ya ce za ka ga annabi ya kwana ya ƙaurace wa shimfiɗarsa a lokacin da mushrikai dinnan su kuma suna nan su bacci ya yi nauyi da su sai mun shari take shi kuma na cin yayin karatun alkur'ani wato karatun alkur'ani manzo Allah akalla a a tajikul gumari wani babban malamin hadisi na kasar makar yake cewa da aka tsaya suka tantance suka yi tabbukin abin duk raka ɗaya annabi yana yin karatun yana karanta abin da baya gaza izifi arba'in kuma akalla ba a ƙasar ba mafi karancin nafilar annabi a dare ita ce raka a takwas sanai haka guda biyu shafi ya guda ɗaya wuce to sauka nawa kenan akwai kuma lokacin da idan an ɗauko karatun kawai sai a zo ta aya guda ɗaya sai a ta maimaita ta har alfajir da keto saboda khushu'i da tsoron Allah ta maimaita ayar sallallahu alaihi wa alihi sallam so shine shugaban masu karatun alfahari da bansa shi ita babban mawaƙinsa shau ibrahim yake cewa kitabun min Allah jalili jalaluhu yace qadimun wa baqin la yakhafu zawala tanawul fatal ma'mun jahar wa yazatan faja'a ba'da hadha fulqil wa qala yace kai da kake da littafi da yazo daga wajen Allah qadimin littafi wanzan da ba zai ba zai taba tashi ba za a lallata shi ba zai ba za a taba gauraya shi da wani kalma ba wannan littafin fajjan wato saurayi mai albarka mai zalla e wato mutum mai albarka man zalla yake karanta shi a bayyane ya ce saboda haka karki wannan alkur'ani fada a bada haza in karki alkur'ani bayan alkur'ani ajiye duk wani kila wa kala duk wani kila wa kala shi ta shi wani alkur'ani gangan wani waje yana cewa mai zikiru maulana aljalili jalaluhu min sadiqil masduqi أحمد نقله هو أحمد نقله بيومية أتلوه بجار وخفية دواما ومثل اليوم ذاك في ذاك ليله فهل أبصرت عيناك أحلام إيشة من العبد فاول الحمد لله كله يتولى قيامك يتعشكم ديو ايكي شوى ما ذكر مولانا قال يوش لا بيتاكم أم تاجي ديكي قال صوفا amma alkur'ani na tare da ni ko da yaushe wannan alkur'ani da aka narkarto mana daga wajen mai gaskiyar masu gaskiya ahmadu sallallahu alaihi wasallam yace ka san ya nake a asho fadi yace biyo miya asluhu bi jahar wa qutiyatu idan rana ta yi bayan sallar azhar idan ne sallar azhar ko sai dauki qur'ani sai fara kara a bayyane ana ji abdulkarim bin yaji wani a journalist ne journalist da ɗan jarida na ƙasar maka da ya zo zai yi interview da shawar radiyallahu anhu ya ce abinda na fara ji ina zuwa kafin karasa ɗakin sai na je na tarar muryarsa yana karatun alkur'ani cikin suratul a'rafi ga almajiransa duk sun zagaye sun yi shiru suna jin karatun sai da ya gama karatun sa ne yake muka fara da sauraron shi imam hasan sai sai yace lokacin da shi yake kwanci ba lafiya idan kana so ka zo ka duba shi ba san ɗakin ba in ka hau benen da benen da yake to daga nan wanda za ka fara jin sautin murya sana karatun alkur'ani biyo biyo a tuzuru jana ta bayyana wa kuke to lokacin shi ina karfi dawaman haka nake wa mislan da yawmi fi zaka rido abinda na karanta da rana to da daddare kuma bayan sallar isha sai in dawo in tilawa sai yace wai kana ganin akwai wata rayuwa mai daɗi fiye da wannan ni fa bawa ne ni alhamdulillah ni ba gidana yadda ka dauka an fahimta wannan yadda za ka san cewa alkur'anin nan duk wanda Allah ya bashi alkur'ani ya ga mai baka Allah ya Allah ya baka mai baka Allah ya maka azurta karanta nan cewa da cewa a a faltaja alam hifza kitabikal karim karamati ila liqa'ikal azim hubi wa shauqi fi ila yashfini suwa hululi wa jihadi fi ka sanya kiyaye wannan littafi naka a kirji da karanta shi da zama to ita ce karamata daga yau har tashin kiyama domin soyayya ta da shauki na cikin alkur'ani ban iya koshi sai dai idan naga idan na ebo daga bakara zuwa nasi in kuma ebowa daga nasi zuwa bakara in ta sauka sama da kasa kawai to shine buri na kawai shi da sai daga alkur'ani nan gam malamu shawucin jani abul abbas shi ka'ida ya ajiye a cikin ɗariƙar sama yace aqallu ma yajzi'u muridi fil qur'ani hizbani kulli yawm mafi karancin abin da ya kamata ga muridi na mafi karancin abin da ya kamata ga muridi na a kullun shine da kanka izini kai ne rago a cikin muridan shehu tijani dan dalikan tijaniya rago dan dalikan tijaniya shine wanda ya kanta qur'ani izini yau dai gashi 11 ga watan ramadan ma ga mutane nan da suka yi faka ana a wajen mutum wata suka ce idan kawai ta za ta ce ita wata suka ce idan ana dara fita uwa ake ana magana maka sauke ne saboda haka alkur'anin nan shi ne komai an fahimta shi ne komai duk wanda Allah ya bashi Qur'ani ya bashi komai duk wanda Allah ya bashi alkur'ani ya bashi komai saboda haka ya kamata a rike shi iyakar gwargwadon rike ba kun ga dai yadda manya suke da alƙur'ani an ce maulan mu shawara zai wa ta'ala an idan ko da lokacin maulidi ko ziyara baki suka yawa kuma bai kama karanta su bukin shi ba kusa yake sai ya kira wani direbansa jibril sambo ya ce zo mu fita unguwa idan aka fita unguwa sai ce ina za mu je shi ita tafiya sai ya ɗauke ƙur'ani saboda jama'a sun yawa ya ta talawa ya ta takara ko ya ta takara ya ta takara ya ta takara ya ta takara har sai ya gama subi'in wannan ranar sannan sai ce to a dawo dama idan dare bayan sallar magariba ba bayan sallar isha'i to nan kuma za a zo a yi tilawa to kai da baka da ci alkur'ani ba ya kamata ko izbibi na yi kokari a rinka yi na san a matsayin ka kana tuciya ni dan tijjaniya ne to shehu tijjanin ka ya ce shi sharaɗinsa shine kai almajirinsa rago shine wanda kake izbibi in dai aka samu ta ayi sauka in an samu ta ayi sauka an fahimta bane ga uwa sun yi sauki in kana da haddin ma'alƙur'ani ko da abu ya makaiwa kana shiga mota ka kunna karatun ga gonaye da yawa nan kana ji kana bi kana ji kana bi wani kuma yana nan zaka ganshi cewa daga wajen aiki daga gidansa zuwa wajen aikinsa ya san adadin ya san adadin ilfi nawa zai daga kuma wajen aiki zuwa gida ya san adadin ilfi nawa zai to haka ake so a zama yan uwa duk wannan shine matsalar bala'i shine maganin bala'in da ake ciki shine maganin damuwa da talauci da kunci da da rashin kwanciyar hankali da ake ciki a rike wannan abu a rike wannan alkur'ani bayan an rike shi da kyau kuma a yi kokari a ga cewa ana bibiyar sanin ma'anar alkur'ani kuma a taba sani to shine abin da zai baka wa shi wai kuma wai wannan ne ake cewa da rika jiya ta ce kuma wai lafiya ba alkur'ani Allah ya kyauta آه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة سكت أيد صلى بما أن سكت أيد يتأكل لوكا سنتا الله يأتي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حقيقة صلى تاكسن سيو akan mumini wani abu ne wanda Allah ya kayyade mata lokutanta kada ka tsallake lokacin sallah ba kai ba da gangan kada ka tsallake maza Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah wai wani aiki ne mafi soyuwa a wajen Allah da bawa zai mai sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu fi awwal waqtiha shine sallah a farkon lokacin ta to shine wa'annan sune a wanda suka tsayar da sallar da gaske an fahimta wato ka zamanto kana yin ta akan lokaci cikin jam'i da khushu'i da huduri da tattaro dukkanin abubuwa na adabu wannan sallah an fahimta ko a tattaro dukkanin wani abubuwa na ladubban wannan sallar har ka sai ka kai matsayin da wato ba ka jin daɗi sai in kana sallah ana kai wannan mukamu kar ka ce wai ka fara sallar jikinka a'a ka kai matsayin da kana sallar har jikinka ba ka jin daɗi ku shi ka kawai ka ganka ka tsaya gaban gaban ubangiji subhanahu wataala ka ɗauko kawai tilawa kake zuwa mana an fahimta wannan abu wannan shine za ka gaji annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku biba ilayya min min dunyakum salat abinda aka soyan min da su a duniya a guda uku Allah ya ce abu yana son kanshi yana son matansa wanda Allah ya dubanta su zama to iyayen mu ne baki daya sai nan sai ce wa ju'ilat qurratu ayni fi salati amma fa kuma duka abin da aka sanya min sanyi idanuwa na to a sallah yake shi yasa idza faja'ahu shay'un malamai suka ce don wani abu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na imtihani idan ya faru suka ce fazi'a ila salati nan da za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci Allah kawai wani abu yana faru har wani sabi yake cewa akwai wani abu ne ya faruwa ya ga annabi saboda sauri ya je na fula yana jan barkonsa domin bai tsaya ma ya ba barkon lokacin mutum faɗa ba yana da tafiya har wani lokaci dan annabi yana so ya ji daɗin zuciya sai ya kira bilal ya ce a rihina biya ya bilal wato ka sau ka sanya ya mana zuciya da kira sallah kira sallah da sallama an fahimta to ina kake kai masoyin manzo Allah abu kowa da abu mu muna sa Allah sallallahu alaihi wasallam to ga fa soyayya nan eh bari ne bari ne ku yi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tsaye da sallah a koje shi an fahimta ko wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kuma suka kasance suna ciyar ko sun ciyar da dukiyarsu da abin da muka azurta su ashe dukiya da Allah shi almalu malu ma daga abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya a ɓoye da kuma bayyane an fahimta bi ma'ana ashe wa'innan muminan wa'innan wanda suke kasuwanci da Allah kasuwancin da ba zai ba zai babu asara a ciki su ne irin waɗannan waɗanda suke ce da abin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da shi ne daga dukiyarsu abadi ba su ɗauki dukiyarsu ba a matsayin sun saka ta a zuciya a sun ajiye dukiyarsu a hannunsu ne sun sa Allah da manzo Allah su kacin su su dukiyarsu ta bayan Allah ne to waɗannan su ne muminai na hakika su ne wanda suke kasuwanci da Allah subhanahu wa ta'ala kasuwancin da babu wani zancen cewa a akwai asara wannan ko idan kana so ka ga irin haka ka leƙa cikin tarihin sabon annabi ka ga yadda ake kyauta mana yake inda yake cire dukiya lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da lan tanalil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim ba za ku taba samun aljanna ba har sai kun ciyar daga abinda Allah ya abinda Allah ya ware muku daga dukiyar ku mimma tuhibbun daga dukiyar ku da kuke so wama tunfiqu min shay'in duk abinda kuka ciyar komai kankantarsa komai girman sa فإن الله بي علم تعالى يا خدش da aka saukar da wannan kawai sai wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yace ya rasulullah ina da wata gona a gona kuma akwai ta rijiya wanda a madina tana cikin rijiya ta kowa ta rijiya ruwan daɗi na sadaukantar da ita ga Allah baki daya na sadaukantar da ita ga Allah baki daya ka duba ga yadda ake ka duba ga yadda sai na uwaka ya yi ta jarrubi daga dukkan abin da yake rike ba manzon Allah sai da zai ta da dukkan dukiyar sai ba Allah manzon Allah shi ka duba ga sai na umar duk abin da yake shi akwai ranar da sai da ya raba shi gida biyu ba shi da ya ba manzon Allah shi ya ba Allah manzon Allah shi ko sai na Usman da ya zo ya yi ta jihizin jaishul usra ya kawo raƙuma da kaya a bayansu mazala ya ce sai da ne je ga nawa ne da ya fito ya ce ya rasu iya gani na ne kawai ya ce ma jirra usman ma fa'ala ba da zama ba abin da zai kara cutar da usman a wajen allah tun da yau abin da ya yi haka yadda ake ce da dukiya ban ce je ka ɗauki dukiya ka zika ba wannan mukalisa amma dai kar ka zamanto wanda ba zai ba abin da kake da shi da abin da Allah ya wani ba ya saboda Allah ko ba da wani ba wani shehu radiyallahu ta'ala da karkashin lantin halin birra yake ba da labarin wani bawan Allah ya ce akwai wani bawan Allah sufi ya rashin lafiya likita ya hana shi cin naman kaza saboda haka ana dai nan ana nan ana nan ka san akwai wani abin wani shaɗanci na zuciya daga lokacin da likita ya ce maka yana ka abu kaza a lokacin yake kake ji marmaran abu ko Allah ya raba mu da irin wannan Allah ka samu dace mu tsofa muna cin dadi yawa saboda haka saboda haka rana da ya gaji sai matarsa ta ce ba fanin Allah bane ba bari a ji a siyo ba ya ce to ta ɗauki kuɗin ta dirhami biyu ta je kasuwa ta siyo kaza ta siyo kayan kifarinci kuma ta ta haɗa ce komai ta dafa ta zo ta ajiye gaban mijinta ya buɗe hannu zai ci kawai sai ga almajiri ya zo yana bara almajiri zo ɗauki baki ɗaya ta ci haɓa da kuɗi na na kuma na taka na wahala ga gumi ga mene ya ce ya babu kuma ina wani wani kashe ta ce ya ta ce dirhami biyu ya ce ƙaro biyu ya ƙaro biyu ya ɗauka dirhami biyun da wannan kazar ya ba almajiri ta ce ya ya ce Allah ya ce nan ta na birra har ta cin shi kuma mafi ba za ku sama da wasu sai kun ce daga wani kuke so ina son kaza na kuma kina son kuɗin ki shine kan kuɗin ki sai ki kaza mu baya dan mu zama shi to kaji ba to haka ake so ka zaman to ko yaya ne dai a rinda ana taimako kada Allah ya wore maka kuma makocinka yana nan bai san bai san cewa Allah ya baka ba tun balle a wannan wata da ake ciki tun balle mu a wannan gari da wannan kasa da ake ciki na tashi hankali dan Allah da annabi ayi kokari a ringa taimaka mutane idan matan idan matar ka daya ayan ka biyu uku ba ba da za a yi a ce wai ka abincin zai ragu dan ka ƙara mutum da matar ka to ko mutum ɗaya ne dan ƙara a sarrafa kwanan sahiran ka an fahimta ko ko banza ne sadakar nan tana kashe fushin ubangiji da bala'ika an fahimta ko saboda haka haka bayan bayan Allah na gari suke haka bayan Allah idan aka shiga wannan ana ɗauko yadda bayan Allah suka sai a fara a cikin wannan sai da bai suna cewa ta na ta kawo shirrami wato mota guda ta shinkafa bai shiga gidan ba kwanni iri shiga sai da ya rawa da bayan Allah su ya dawo daga kasar maka ya sauka a lubnan beirut ko sai wani mutum ya zo ya ce mai na ji an ce sarki faisal ya ba ka kuɗi mai yawa riyal miliyan ashirin ta wancan lokaci ya ce ya ba ka ita domin ka zo ka gina masallaci ma shewa abin da nake so ka kai ka kawo wannan dukiyar ni ɗan kasuwa ne zan saka maka ita a harkar kasuwanci ba kai ba ba ƴaƴanka ba ba kai ba ƴaƴanka ba ba su da su sai ya ce to shikenan a bari zuwa gobe zan yi tunani washe gari da safe bawan Allah ya zo da zai ce shi mai kai tana ce ya fara connection ya na kai shi wani bankin da babu asara ya ce wani banki ya ce na rabar da duka duke saboda Allah cikin marasa na wannan kasar na tara aka tara nuna kaiwa wani da kudin ya tsara ma aka ba wani aka ce gashi nan a je duk inda ake bukata da rai na ba wa Allah su na san cewa wannan kasuwancin ya fi naka to ba ya zo ko mu almajiransa alhamdulillah yawwa an fahimta wanda zina amalu wata ba tun zuriya tun imani an haka na bayan zuriya ce an fahimta ko an ce maulamun shoma an ce jami'in usman zan gobe yana da wani wani kemis ne ake da shi a cikin gari ba a taba sani ba kawai yadda yana ba da kuɗi ne duk wanda ya zo wanda ba shi da damar siyan magani sai a ce wani bawan Allah ya biya maka idan kuɗi ya karya za a ce kuɗi ya karya ƙara bayarwa har sai da ya koma zuwa ga Allah mutane suka zo suka tare za su za su sha abin nan maganin kyauta aka ce ai bayarwa mutu wa'annan fa su ne jagororin ula'i ka aba'i faji inni bi muslim idza jama'atna ya jaril majani to amma kama faɗe su haka dan alfahari mu faɗe su dan mu koyi ya fahimta ko mu yi kokari mu faɗe su dan mu koyi sirran suna ce da dukiyarsu a ɓoye wa alaniya suna ce da dukiyarsu a bayyane duk inda kaga sun bayyana ba irin yan zamani yanzu bane ba a da samu yan social media ɗauki wato muna raba abinci in kaga sun yi a bayyane dan tasji'i ne bari a ƙarfafi gwiwar waɗansu wanda suke da matacciyar zuciya ya amma mu in zamani yanzu in aka kayan social media kawai a kawo a kawo yan gidajen rediyo su zo a kawo yan gidajen tv su zo ana cewa ana ana ya kaka ya ka yi shi dan zatin Allah kawai wa'annan mutanen da kake musu dukkan su masu mutuwa ne wasu ma za su riga ka mutuwa wasu kuma za ka riga su mutuwa kuma su da zai talla ko da suna da arzikin ba su tamaki a yanka da komai ba to dan me za ka yi da su ba gwada kai dan Allah da hayyul la ya mutu ba in ka koma da baya kuma da iyalinka a ga gidanka ya zuna lafiya ba a tsalaita ba ba a tozarta ba Allah ba mu jikin saboda haka duk da cewa shi dukiya shi yadda dukiya a ɓoye ta fi falala a kan ce da ita a bayyane amma kowane yana falala amma ta ɓoyen ta fi saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce in tudu sarakat fa ni'im mahi amma sai ce wa in tufuwa wa tutu hal fuqara fa huwa khairul lakum wa nukaffir ankum min sayyi'atikum a amene wallahu bima ta'maluna khabir in kun in idan kun bayyana sadakar ku a yanzu haka ce amma idan kun bayyana kuka ba sadaka oye to wanda ita ce mata fa alkhair Allah zai gafarta muku zuban ku Allah ya sanya mu cikin masu dukkan eh kuma ya sanya mu cikin muna yi ne saboda Allah ba dan a faɗa ba ya ubangiji Allah ka sanya mu cikin masu cewa saboda kai wannan kenan saboda haka hakika su masu cire duke su Allah subhanahu wataala ya yabe su da yawa wani waje a cikin alkur'ani zaka ji Allah subhanahu wataala yana cewa allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun hakika mutane na gari sune wanda suke ciyar da dukiyarsu da daddare da rana a boye da bayyane lalle fa da ajrun min rabbihim su wannan ladan suna wajen Allah kawai babu tsoro a tattare da su ranar da za a ji tsoro babu bakin ciki da kunci a tattare da su ranar da mutane suke cikin kunci wani waje zaka ji Allah subhanahu wataala yana faɗa hakikan mu'mine su ne wallazina tawrabtu ga a wajhi rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزق أولئك ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار cikin abu wani alam ya ce muminai na gaske su ne waɗanda suke haƙuri a kan duk wani bala'i amma saboda Allah suna neman ladansu a wajen Allah suka tsayar da sallah suka ce da dukiyarsu da Allah subhanahu wa ta'ala ya zata su a ɓoye da bayyane sannan kuma suke ƙoƙarin danne munanan ayyukansu da kyawawan ayyukansu ula'ika da hun kuma da lalle wayannan su suke da kyakkyawan sakamakon ranar ƙarshe kyakkyawan ƙarshe kenan Allah ya ba mu wannan kyakkyawan ƙarshe haka zalika Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ayatin su a cikin surat Ibrahim a qul li ibadil ladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum min qabli an yati yawmin la bay'un fihi wa la khilal ka gaya wa bayina waɗanda suka yi imani da Allah cewa fa su tsaye da sallah su ce da dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya azata su gabanin a je ranar da babu kasuwanci malinta Allah to a kuma da mu duniya mu a babu kasuwanci a wani rana Allah kiyam saboda haka waɗannan masu karatun alkur'ani Allah zai ne ya tuna kitaballahi kuma suke tsaye da sallah kuma suke ce da dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya azata suke neman wato kasuwanci kasuwancin da babu hasara a tattare shi a tabur shi ne hasara ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار an fahimta ko saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce liyo fiye wa mutuwa Allah subhanahu wata'ala to zai ba su ladan ladan aikin nan da suka yi bayan ya ba su ladan aikin nan da suka yi waya ziru min fadli Allah ya ƙara musu kuma wannan ba bayan aikin ku an ba ku da aikin ku to ga wani ƙari da zaba shi kuma Allah ya ba su ladan aikin da suka aikata dan abin da kai Allah zai baka ladan ka bai ba ya nakasa maka ladan Allah yana cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun wanda suka yi imani suka yi aiki nagari suna da lada bayan kakke ba an fahimta haka zalika cikin suratul tin Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun haka zalika ya ga mana a cikin hud cewa a da'an ghayru majzuz kyauta ne na Allah subhanahu wataala bayan kake ba to bayan duk abin nan da suka yi Allah subhanahu wata'ala zai linka zai ba su ladan idan ya ba su ladan kuma zai kara musu da wani abu na daban zai kara musu da wani abu na daban shi ne da shawar radiyallahu ta'ala ne ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li yufiyu mu ujurahu ladan da za a ba su shine aljanna wa yazidu min fadli shi kuma za a ba su ceto an fahimta za a ba su ceto bi ma'ana idan kai aiki na gari Allah subhanahu wata'ala zai baka lada guda goma al'asar su bi ashir amsaliya to akwai wanda kuma za a linka musu ɗari haka haka har izuwa to har izuwa ɗari bakwai har izuwa lada guda ɗari bakwai linkin ba linkin za a kai kamar yadda ya zo a cikin hadisin da aka bada wajen sai na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah inna Allah katabal hasanat was sayyi'at summa bayyana zalika faman hamma bil hasanati ولم يعملها كتب كتبها الله له حسنة كاملة Allah ya rubuta ya ƙayyade kyawawan ayyuka da munanan ayyuka duk mutumin da ya yi ƙoƙari ya yi niyyar aikata kyakkyawan aiki amma bai samu ya yi ba Allah zai ta bashi lada guda ɗaya cikakke an fahimta wa man hamma biha fa amilaha wanda ya yi ƙoƙarin aiki ya yi niyyar yin aiki kuma ya aikata to Allah subhanahu wataala ya ce a bashi lada guda goma to a wannan guda goma wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ila sab'i mi'ati daraja wani su kuma akwai da Allah zai lullunka musu wannan ladan har rubin yi 700 annabi ya mai ce ila ad'afin muda'afa ko ila ad'afin kasira akwai wanda kuma a'a ai babu ma sanin adadin ladan da Allah zai ba su an fahimta babu sanin adadin ladan da Allah zai ba su kawai linka wa aika da wasu alaƙa mana cikin su falilan Allah zalika fadlun lahi yutihi man yasha wallahu zu fadlul alim falilan Allah ne yana ba wanda ya ga dama Allah ya ga dama ya ba mu don mu muna daga cikin waɗanda suke wata kan ainihin kyawawan ayyukan kuma Allah subhanahu wataala ya rubanya rubanyin da babu wata kan adadi a cikin sa an fahimta alimin wazi domin fadli inda ku hakika Allah subhanahu wata'ala ghafurun mai gafara ne ga bayi ya suturce su daga abinda wata suka aikata shakurin mai gode wa bayi shawai bayan radiyallahu karkashin wannan shakurin sai ce ita godiya guda uku ce kashi-kashi guda uku ce akwai godiya wanda wato babba yake yi wa ƙarami yaya godiyar babba yake yi wa ƙarami shine godiyar Allah ga bawa ka zo da abu ɗan kaɗan sai Allah ya baka lada mai yawa ya karɓi ɗan kaɗan ɗan kai baka lada mai yawa alhassanatu bi ashri amsaliya ɗin kenan an fahimta sannan kuma akwai akwai godiyar saƙo da saƙo shi ne godiyar namun bayi ka kyauta samun ni ma sai in saka maka abin da kai ba shi ne wanda manzala sun zasu ya ce man an za ilai ka ma'arufan ko ilai ku ma'arufan duk wanda ya muku wani abu na alkhairi fa kafi ku to ku saka da alkhairi idan ba ku da abin da za ku saka fa kafi ku duk du'a ku dai saka da addu'a wannan shine godiyar kufi sako da sako an fahimta sai kuma godiyar karami ga babba to shine godiyar mu mu ga Allah mu gode mishi da suka ta mu da bakunan mu gabobin mu su wasu biyayya ga Allah shine mun nuna wa Allah subhanahu wataala mu gode mu lokaci ya kace ko to za mu kwana anan inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da kiyamu da dukkanin sharruka da farma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatu ya biya dukkanin wanda suke da addu'a wajen mu Allah ya kara su ga lafiya ya mai da rayuwarta biya mata dukkanin bukatunta fatiha ma'a salatul fatih